الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا إنا ماتا نوانا غري نا sabon birni ko tsohon birni mai sunan garin darussalam a garin gaba daya birnin bayero garin birnin bayero a ƙasar nijar a wannan unguwa ta darussalam allah ya yi muku albarka ya saka muku da alkhairi ni ma ina cike da farin cikin haɗuwa da ku saboda na daɗe ina jin labarin ƙoƙarinku na zuwa makaranta da sauraron malamai da kiyayewa dokokin Allah da shari'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora mu akanta kamar yadda bayani ya gabata insha Allah mun zo wannan makaranta ne ko wannan gari ziyara dan mu isa muku da nasiha da sakon Allah tabaaraka ta'ala a yau abin da nake so zan faɗakar da mu iyayena mata shine bayani akan ni'ima da Allah ya yi mana na ‘ya'ya ni'ima da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana na ‘ya'ya da kuma samuwan zuriya ya ya kamata mu riƙe wannan ni'ima ɗin Allah ya girmama mu ya ba mu kunci ya yi mana tarbiya ta musulunci kuma ya ba mu ‘ya'ya da za mu rayu da su to ya ya kamata mu riƙe su na farko dai malamai suna cewa wato samuwar zuriya babban ni'ima ce ba karama ba Allah ya ba wa mutum ɗiya ta mace ko namiji ya kamata yi wa Allah godiya shi sa Allah ya ce almalu walbanuna zinatul hayatid duniya da dukiya da 'ya'ya kwalliya ne na rayuwar duniya idan Allah ya baka kudi Allah ya baka arziki Allah ya baka yaya to hakika ya baka rayuwar duniya sai kuma ka duba ka ga yaya zaka yi ka rike wannan arziki da Allah ya baka kuma yaya ya kamata ku sani cewa kudin ni'ima ce alheri ne da Allah ya bayar iyaye suna samun farin ciki da kwanciyar hankali da 'ya'yan da Allah ya ba su maza ne ko mata shi sa kullum yana daga cin addu'ar bayan Allah na kwarai suna ce rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama ya Allah ka bamu daga cikin wato matanmu da zuri'ar mu ka bamu abin da zai faranta mana ka ba mu farin rai ka ba mu haske dangane da 'ya'yan da ka ba mu kuma ka sanya mu jagorori ne ga masu imani da tsoron Allah duk mutumin kirki ya ku iyayena mata to yana mai da hankali dangane da tarbiyyar 'ya'yan da Allah ya ba shi kenan anan a wannan zama za mu yi magana ne akan muhimmancin kulawa da tarbiyyar yaya mazansu da matansu a yi ƙoƙari ku sa ‘ya'yanku su tashi akan hali mai kyau akan ɗabi'a mai kyau akan tarbiyya mai kyau ku gina su akan khisalul khair ku tsare ‘ya'yanku daga barna daga lalacewar zamani kada ku bari ku wahala yanzu kamar mace ki zo ki naƙuda ki dauki ciki ki ta wahala kuma ki zo ki bar yarki ta lalace wannan ba karamar masifa bace kwarai da gaske Allah ya umarce mu mu kiyaye kanmu da ƴaƴanmu da zuri'ar mu gaba ɗaya daga wuta Allah ya tanadi wuta idan ba a kula da tarbiyyar ƴaƴa ba يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا كون da kai imani alqur'ani yace ku kiyaye kanku ku kiyaye iyalinku gaba daya ƴaƴanku da ƴan uwanku daga wata wuta wanda makamashinta mutane ne da duwatsu idan ba ku kula da tarbiyyar 'ya'yanku ba 'ya'yanku za su zama su ne sababin shiga wuta a gare ku duk matar da ta haihu ta tara 'ya'ya kuma ba ta kula da tarbiyyar 'ya'yanta ba to ta yi babban asara haka duk yadda ta tashi ba ta kula da tarbiyyar kanta ba ba ta kula da mutuncin kanta ba ta mutu akan barna akan fasadi akan saban Allah to ita ma ta yi babban asara ina tunatar da ku hadisin Abdullahi dan Umar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowanne ɗaya daga cikin ku mai kiwo ne kamar an ba ku kiwon ƴaƴanku ne kuma kowane mutum ɗaya sai an tambaye shi akan kiwon da Allah ya dora masa wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi uwa sai Allah ya tambaye ta akan kiwon da ya bata na 'ya'yanta uba sai Allah ya tambaye shi akan kiwon da ya bashi na iyalinsa gaba daya matar aure da take gidan mijinta ta shirya amsa tambayar Allah akan kulawa da gidan aurenta yaron gida wanda yake aiki sai Allah ya tambaye shi akan gidan da yake kulawa da shi ba wanda ba za a tambaya ba ya'ya lada ake samu da su idan an musu tarbiya ya'ya jari ne ga mutum musulmi za ku samu lada akan ya'yanku aka ce a lahira su ya'ya za su zamanto hasanatun jariya fi saha'if al'aba wal'umahat walmurabbin kyawawan ayyuka ne na lada mai yawa da iyaye za su samu a littattafansu a gaban Allah ranar tashi alƙiyama idan mutum ya kula da tarbiyyar 'ya'yan da Allah ya bashi kuma da shi ne ake samun matsayi a gurin Allah rabbal alamin iyaye suna amfanuwa da tarbiyyar 'ya'yansu ranar tashi alƙiyama idan 'ya'yan suka zama na ƙwarai 'ya'ya suna amfanuwa da iyayensu idan iyayen suka zama na ƙwarai mutanen kirki Allah tabaraka wa ta'ala ya yi bayanin wannan ma'ana a cikin wasu ayoyi a cikin suratul kahfi وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما سيتي وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا a nan gurin Allah ya yi bayani mahallu shahid shi ne wa kana abuhuma saliha yara ne marayu guda biyu a wani gari suna da dukiya arziki da ubansu na kirki ya tanadan musu ya ajiye musu yana so sai sun girma fa'ara da rabbuka an yabluga ashuddahuma ubangiji yana so su kai matsayin su na girma su fitar da wannan dukiya da ubansu ya tafi ya bar musu wannan rahama ce daga ubangiji amma abin da ya dame ni anan Allah ya ce wa kana abuhuma saliha ashe idan babanka ko babanki ya zama mutumin kirki wannan yana da amfani ga mutum ba wanda zai zo a ce ubansa babansa dan banza ne ko a ce mahaifiyarsa yar banza ce bai da kyau wannan aya tana nuna mana ashe ana tsare mutum ana tsare masa zuri'arsa koda bayan ya mutu koda bayan mutum ya mutu idan kin zama mutumiyar kirki yake hajiya yake baiwa Allah to Allah zai tsare ƴaƴanki ba za su tozarta ba bayan mutuwarki idan kin zama matar kwarai amma in kin zama matar banza kin haramta wa ƴaƴanki amfanuwa da salaharki kasancewa ke ta kirki ce wannan kira ne ga iyaye su yi ƙoƙari su zama mutanen kirki ya zo a cikin hadisin muslim manzan rahama sallallahu alaihi riwayar abi huraira yana faɗa idan matal insanu in qata amalu illa min salatin idan mutum ya mutu duk aikinsa yana tsayawa gaba ɗaya sai abubuwa guda uku sadaka jariya idan mutum ya sadaka jariya yana samun lada ko da bayan ya mutu abinda ake nufi da sadaka jariya iyaye na mata shine kamar mutum ya tona rijiya a yi ta samun ruwa zai samu lada ko bayan ya mutu mutumin da ya gina makaranta aka yi ta karatu zai samu lada ko bayan ya mutu mutumin da ya hanya aka yi ta bin hanyar nan zai samu lada ko bayan ya mutu mutumin da ya gina ɗan adam ya taimaki wani ya biya masa kuɗin makaranta ya yi ilimi ya girma ya rike iyalinsa ya taimaki al'umma zai ci gaba da samun lada ko bayan ya mutu duk wanda ya wani abun alheri da wannan abun alheri zai ci gaba da gudana sadaka jariya kenan zai samu lada kin ga yarki ma za ta zama sadaka jariya kamar yadda hadisin zai zo yi bayani yace au ilmin yuntafa'u bihi ko kuma ilimi da mutum ya bari wanda ake amfanuwa da wannan ilimi duk wanda ya ilimi duk wanda ya karatu to insha Allah ta'ala har ya mutu duk abin da ya koya mutane zai yi ta samun lada kwarai da gaske shine aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lahu ko mutum ya mutu ya bar walad salih to shine mahallu shahid idan kika yi wa yarki tarbiya ta zama matar kirki ta yi aure a gidan kirki zaki samu lada idan kai wa ɗanka tarbiya ya zama ɗan kirki bai zama mutumin banza ba za ka samu lada to shi ne amfanin iyaye ku kai 'ya'yanku makaranta ku sa ido a kan 'ya'yanku zamani ya zo tarbiyan yara yana lalacewa da yawa ku kula da 'ya'yanku fa ku sa ido a kansu fa ku ja su a jikinku kada ku bari 'ya'yanku su yi nesa da ku fa ɗanka zai iya jawo maka bala'in da za ka shiga wuta ku anfusakum wa alaikum naran wa quduha an-nas wal hijara iyaye sune tushen wato gyaruwar 'ya'yansu. shi yasa aka ce a mu nemi zuriya amma zuriya ta kwarai hatta annabawan Allah suna roƙon Allah ya ba su 'ya'ya mu yanzu ga 'ya'yan nan muna samun su har sun yawa ma wani zai ce wata ta ce ai mata addu'a Allah ya dakatar mata da haihuwa ya ishe ta haka a lokacin da wata kuma take neman Allah ya bata ita kuma tana cewa ya ishe ta to an ce mu roki Allah ya bamu 'ya'ya amma na kwarai rabbana hab lana min ladunka wato Allah ka bamu 'ya'ya daga gare ka kamar da wani annabi yake cewa rabbi habli minas salihin ya ubangiji ka bani amma a cikin salihai in zaki addu'a Allah ya baki yaya to ki ce rabbi habli minas salihin shine addu'ar neman yaya salihai rabbi habli minas salihin kamar yadda annabi Ibrahim alayhi salam ya faɗa ga annabi Zakariya ya ce rabbi habli min ladunka sai ce zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a sai ce Allah ka bani daga gare ka zurri'a mai tsarki zurri'a mai albarka kun ga annabi zakariya ma yana neman 'ya'ya amma mai masu tsarki masu albarka kada a tara muku 'yan ƙwaya kada ki zo ki haifi mata karuwai masu bin maza kada ki zo ki haifi 'yan fashi da makami kada ki haifi mashaya wannan ba daidai bane an sha wahala haihuwa babu lada kuma kenan addu'a wannan yana da kyau ga matan da suke haihuwa su tsananta addu'a Allah ya ba su ‘ya'ya salihai ga addu'o'in nan na gaya muku annabawan Allah ma sun kasance suna yi sannan su ‘ya'ya duk abin da Allah ya bayar a gode wa Allah a kai kada a zo ana kyamar ‘ya'ya mata akwai wanda sun fi son 'ya'ya maza ba sa son 'ya'ya mata wannan kyamar 'ya'ya mata yayin da mutum ya zo neman haihuwa yana yana kin 'ya'ya mata ko namiji ya ƙi 'ya mace ko mace ta ƙi 'ya mace wannan tsari ne na jahiliya tsari ne na lokacin kafirci wanda Allah ya yi fada akan wannan Allah kuma ya ba mu labari akan ɗabi'ar waɗannan mutane Allah ce lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha ويهب ويجعل من يشاء أقيما الله ce innahu alimun qadir a cikin suratul shura na Allah ne abin da yake cikin sammai da kasai shi yake halitta abin da ya ga dama yakhluqu ma yasha wani in Allah ya ga dama sai ya bashi ƴaƴa mata yahabu liman yasha'u inatha kun ga saboda muhimmancin mata a wajen Allah da matsayin mata a wajen Allah da darajar mata a wajen Allah a cikin ayar ma sai Allah ya fara cewa ya habu liman ya sha'u inasa sai fara ambatan mata sai kuma ya kawo maza wa ya habu liman ya sha'u zukur wani kuma idan Allah ya ba shi haihuwa sai ga yana ta haifan yaya maza kullum yayan maza zur gaba ɗaya wata kuma yayan mata gaba ɗaya take haifa haka Allah ya ga dama wani kuma Allah yakan haɗa masa maza da mata au yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha ko kuma Allah ya haɗa mutum maza da mata Allah ya ce zukuranan sai ce wa'inasa ne don a nuna mana namiji ya fi mace ma'ana matsayin namiji wato ƙarfinsa ya fi ƙarfin mace rijalu kawamuna ala nisa'i bima faddala Allah ba'dhum ala ba'd shi sa Allah ya rarraba ya ba kowa matsayinsa a cikin ayar don a nuna mana ayar tana nuna mana wato laifin waɗanda suke kyamar 'ya'ya mata sai aka ce wani in Allah ya zo zai ba shi aka fara ambatan ya mata sai aka kawo maza a ƙarshe da aka zo bayanin ainihin wato haɗawa guda biyu sai kuma aka ce wani ana haɗa masa maza da mata don su ma maza a nuna darajar su sai aka daɗa ambatan su a farko anan ibn al-qayyim Allah ya masa rama ya bayani a cikin tuhfatul maulud tuhfat al-mawdud bi ahkamil mawlud ko fi ahkamil mawlud ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya kasa wato ma'aurata kashi-kashi kamar haka akwai wanda Allah tabaraka wa ta'ala cikin ƙudurarsa da ikonsa yana ba shi yaya maza wani kuma ya ba shi yaya mata wani kuma ya ba shi maza da mata wani kuma na hudu sai Allah ba shi aƙimi wa ya ja'alu man ya sha'o aƙima wani Allah yana barin su aqimi in an ce aqimi wanda bakarare baya haihuwa dole ne dan adam ya zama in dai mai aure ne ɗaya daga cikin wannan gidaje ne guda hudu inji ibn al-qayyim ko dai a baka yaya mata zalla ko a baka maza zalla ko a baka maza da mata ko a barka aqimi baka haihuwa kuma kowanne akwai hikimar Allah da ya ba mutum haka ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin wato hikimominsa da ya bamu ‘ya'yan nan sai kuma ya ƙaddara wasu mutane sun rena kyautar da Allah ya musu sai suke kyama da ‘ya'ya mata akwai wanda ba sa son ‘ya'ya mata kwata-kwata wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qaumi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fi turab Allah tabaraka ta'ala yace an yi mutane waɗanda da idan aka musu bishara da yaya mata sai mutum fuskarsa sai ta baki kirin sai nuna bakin ciki sai nuna damuwa sai nuna baya so dan me yasa Allah zai bashi yaya mata wa idza bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim ya nuna bacin rai ya nuna kuncin rai ya nuna damuwa har ma ɓuya yake baya so mutane su ganshi saboda an bashi ‘ya'ya mata ya tawara min alƙaumi min su'i ma bushira bihi mutum yana jin a ransa ya binne wannan ‘ya'yan an yi ta binne ‘ya'ya mata da a tona rami a binne su da zarar an yi mutum haihuwa ya mace sai tona rami sai binne ta kawai am yadusuhu fi turab koko suna ganin rike 'ya'ya mata din nan kaskanci ne ayumsikuhu ala hunin mutum ya rike 'ya mace a bisa wulakanci haka suke gani kuma a yanzu ma akwai mazan da suke da irin wannan ɗabi'a na jahiliya ki lura idan mijinki baya son 'ya'ya mata to ya shiga cikin wannan aya wani ya buga matarsa me kika haifa yana tambayar matansa kada kin yi tsiyar taki wai ta yi tsiyarta wai ma'ana ta haifi ya mace ita wannan matan kullun yaya mata take haifa shine sai ce kada kin yi tsiyar taki kin je kin haifi ya mace a'udhu billah har yanzu a cikin musulmi akwai masu wannan ɗabi'a da suke kyamar yaya mata wannan kuma tsari ne na jahiliya wanda ba a so ya kamata ku sani da ya mace da ainihin wato ɗa namiji duk abu ɗaya ne kawai abin da ake so Allah ba mutum masu tsoron Allah da biyayya akwai wani mutum da ake ce da shi abi hamza shi mutum ne wadda baya son yaya mata kuma Allah ya jarabe shi inda zai sadu da matarsa za ta haihu to ya mace za ta haifa abu hamza sai ya fara kaurace wa matarsa ya koma gidan makota yana kwana bai kashe auren ba amma ya guje matarsa sai yake kwana a gidan makota shine matar take waka take cewa mali abi hamzata a wata riwayar aka ce abi jandal ko dai abi hamza ko abi jandal sunan shi mijin mali abi hamzata la ya'tina yadhallu fil bait alladhi yalina ghadbana alla nalid al banina tace wa laysa lana laysa lana min amrina ma shi'na wa inma na'khudhu ma utina وفي نسخة وإنما نحن كالزرع لحاصدين فنحن كالأرض لزارعين ننبت ما قد زرعوه فينا الله أكبر وتما تاتشي مي هكما mijinta yake gudunta baya zuwa gidanta yana kwana wai dan saboda tana haifan yaya mata idan dare yayi ranan aikin ta yayi ranan girkin ta sai je gidan makota sai kwana shine take cewa mali abi hamzata ko mali abi jandalin la yatina baya zuwa ya kwana a gidanmu baya karban girki sai ya kwana a gidan makota yana fushi saboda kada in ya sadu da ni ya kwana a gidana an haifi ya mace tace wal laysa al-amru ko laysa lana min min amrina ma shi'ina ai mu mata ai abun ba a hannunmu yake ba akwai wata mata da ita da kanta take zaben ta haifi ya mace akwai akwai matar da da kanta take haifan ya mace ba Allah ne yake bayarwa ba kuma ba sai namiji ya sadu da ita take daukan ciki ba kuma a yayin da ta dauki cikin nan ta san ma me ta dauka ba sai daga baya ba wata ma sai ta haihu za ta gani tace to ai mu mata ba mu da laifi dan mun haifi yaya mata bai kamata kana fushi kana kin kwana a gidana kwata-kwata ba ba daidai bane laisa lana min amrina ma shi'na mu abinda aka bamu shi muke karba tace kamar wato gona ce mu abinda aka shuka mana shi zamu tsirar kin ga wannan mata ta ma gaya mana ashe ashe shi namijin shine dalilin haifuwa ya macen ma ko shine dalilin samun ya macen ai babu matar da ta taba haihuwa da kanta haka kawai ta haifi ya mace dole sai da haduwa sai da contact da ita da namiji kuskure ne kyamar ‘ya'ya mata kamar yadda ba ni sunan shi a malamai suka faɗa Allah musu rahama kuma ku lura ku gane cewa Allah da hikimarsa ya zaɓi wasu manyan mutane a duniya sai kawai ba su ‘ya'ya mata inda a ce ƙin ‘ya'ya mata wani abu ne to da Allah bai ba wasu annabawa ‘ya'ya mata ba ya ishi mutum abin kunya ya wayi gari baya baya son ƴaƴa mata ko yana gaba da ƴaƴa mata kamar yana faɗa ne da abin da Allah ya bar to ga annabawa nan Allah ya ware su ya ba su ƴaƴa mata yanzu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ƴaƴansa nawa mata Allah ya ba shi Fatima ya mace ce yar gidan annabi Muhammadu Allah ya ba shi Zainab ya mace ce yar gidan annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallama Allah ya bashi ruqayya yar gidan manzon Allah ita ma ƴa mace ce Allah ya bashi ummu kulsum duka waɗannan gabaki ɗaya ƴaƴa mata ne na annabi ashe da ƴaƴa mata abin ki ne da Allah bai tara wa annabi Muhammad ƴaƴa mata ba nawa ne ƴaƴansa maza alqasim Ibrahim al-Mu'azzam kuma duk ba su girma ba gaba ɗaya ‘ya'ya matan su ne suka girma har suka yi ‘ya'ya har suka yi aure amma ‘ya'ya mazan Allah bai bar masa su sun girma ba so ya kamata ku sani cewa ‘ya'ya mata ba laifi ba ne samunsu kuma albarka ne yanzu ga ga annabi shuaib shi ma ‘ya'ya mata Allah ya bashi ba shi ne har suka tafi suka zuwa ɗiban ruwa annabi Musa ya ga wata daga cikinsu ya aura ba ‘ya'yan annabi shuaibu ne ‘ya'ya mata guda biyu suka je za su ɗebi ruwa ya gansu mata ne masu tarbiya masu kunya ga maza sun zo rijiya suna ta kokawa za su ɗebi ruwa wannan mata da yake sun samu tarbiya sai suka koma gefe su ba su shiga cikin maza annabi Musa ya tambaye su qala ma khatbukuma qala ta la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir me kuke nema suka ce mun zo ɗiban ruwa ne ba za ko mu ɗebi ruwan nan sai waɗannan masu ɗiban ruwa maza sun gama ɗiba sun tafi kin ga tarbiyya kenan matar musulunci mai saka hijabi mai saka niqabi mai lullube jikinta wannan shine gata a gare ku ya ku iyayena mata ku zama kuna da sutura ta mutunci kuna da sutura ta musulunci ku daina barin ana fidda ku tsirara ana koya muku tsiraici ana koya muku kafirci wannan hijabin shine mutuncinku wannan niqabi da kuke sa shine ku wannan kaya da kuke sa yana jan ƙasa shine ɗaukaka ku a wajen Allah duniya da lahira amma turawa suna nan suna bin mu birni da ƙauye lungu da saƙo suna nuna mana a kafafen yada labarai da wuraren kalle-kalle suna nuna mana ƙauyanci ne saka hijabi suna nuna mana ƙauyanci ne mace ta rufe jikinta a makarantunmu sun koya mana tsiraici ga yara 'yan mata balagaggu suna zuwa makarantu da tsiraici babu hijabi ga matsatsiyar riga ga ɗangalallen sket suna fidda tsiraici suna nuna wa duniya duk yanda ake sha'awar abu in kullun kullun ana ganin sa to gajiya ake da shi ita mace Allah ya yi ta tana da daraja aka ce ta ɓoye jikinta saboda ɗa namiji ya ganta ya sha'awa amma idan mutum ya saba yana ganin abun kullun kullun kullun da zai sha'awar sa ba kun ga sun rage muku daraja duk wanda yake kullun kullun kullun yana gani kullun kullun yana gani shikenan zaki zama ko ya aure ki baki da kima shi yasa kuke yin auren sai su me da ku kaman maza namiji ya kaurace miki ya dauki lokaci baya kusantar ki saboda me yana fita a waje yana gani duk abin da zai yi sha'awan yana ganin sa a waje cutar da mu ake yi yayin da ake hana mu sanya sutura ta ƙwarya ku iyayena mata da suka zo saboda sun samu tarbiyya a wajen iyayensu annabi Musa ya kula yara ne waɗannan ƴaƴan annabi Shu'aib masu tarbiyya ya ɗauki ruwan nan ya ɗiban musu gaba ɗaya ya ce ku tafi gida suna zuwa wajen babansu suka ce mun samu wani mutumin kirki ya babanmu ga wani mutumin kirki da muka gani ya zo ya ɗiban mana ruwa bai mana magana ba bai ce mana komai ba ya taimake mu ya ce mu koma gida suka ce ya abatista ajir ya babanmu ka ɗauki wannan a matsayin mai aiki da zai ma ƙodago kana biyansa mutumin kirki ne inna khaira manista ajarta alqawiyul amin mafi alkhairin wanda zaka dauka yayi maka aiki ka biya shi shine mai karfi mai aminci wannan mutumin da ya diban mana ruwa yana da karfi yana da aminci alqawiyul amin ɗaya ne daga cikin yaran matan take ga babanta qalat ihdahuma ya abati ajirhu inna khaira manista ajarta alqawiyul amin sai ya tura a kira shi shi annabi Musa ba san ba cewa shi annabi ne sai ga annabi Musa zo wajen annabi Shu'aib sai ya ce da shi na ji labarin abin da kai wa ‘ya'yana na kirki na mutunci ‘ya'ya mata ne ya ce inni uridu an unki haka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani samaniya hijaj fa in atmamta asharan fa min indik wa ma uridu an ashukka alaik yace ina so in maka sakayya in auren maka da ya ɗaya daga cikin ƴaƴan nan guda biyu ƴaƴana inni uridu an unki haka ihdabnatayya hataini ɗaya daga cikin yaran nan mata guda biyu da suka je ɗiban ruwa zan maka sakayya in ainihin wato auren maka da su amma za ka zo kai min aiki shekara takwas fa in atmamta ashran shine matsayin sadaki idan ka cika shekara goma ka yi min aiki shekara goma a maimakon shekara takwas to fa min indik amma ba na so in tsananta maka da sanu za ka same ni cikin salihan bayi satajiduni insha Allahu min as-salihin qala zalika baini wa bainak ayyama al-ajalain qadaytu fala udwana alai wallahu ala ma naqulu wakil annabi Musa ya yadda saboda ya samu ya mai tarbiya ya yadda ya zauna a gidan sirkinsa ya masa aiki shekara takwas ko shekara goma saboda a bashi yarinya guda ɗaya mai tarbiya ya kamata yanzu iyaye mata mu yi sakaci akan tarbiyyar ƴaƴanmu ƴa mai tarbiya ta fi tsada ballagazajjiyar ƴa watsatsiyar ƴa ba ta da matsayi a wajen maza ba ta da kima ba ta da ɗaukaka so ku yi wa ƴaƴanku tarbiya sai mutanen kirki su ainihin wato zo su auri ƴaƴayenku ku samu falala ku samu ɗaukaka annabi sallallahu alaihi wasallama ku duba ikon Allah duk ƴaƴansa mazan nan gaba ɗayan su ƴan waɗanda Allah ya bashi ba su rayu ba sai Allah ya bar masa na na Fadima ka duba zuri'arsa zuri'arta da sauran ƴaƴan matan ma duka sai na na Fadima da zuri'arta Hassan da Husaini Aliyu ya zo ya aura to kun ga wannan yana nuna mana Allah tabaraka ta'ala ya kula da ƴaƴa mata shi yasa har ya ba da labarin su a cikin alkur'ani mai girma da kuma yadda ya kamata a kula da su ga nana maryam mahaifiyar nana maryam ta yi burin lokacin da za ta haife ta Allah ya ba ta ɗa namiji don ta samu ɗa namijin da za ta kai shi masallaci ya yi aiki a masallaci burin mahaifiyar maryamu nana maryam mahaifiyar annabi isa mamanta a wata riwaya ana cewa sunanta a batul ne ko wani abu makamancin wannan ta yi burin Allah Ubangiji ya ba ta ɗa namiji ta ce Allah ka bani ɗa namiji in kai shi masallaci ta aikin Allah sai Allah ya ba ta mace amma ya ba ta jika kuma annabi annabi isa ita yatta ta da za ta haifin sai Allah ya ba ta ya mace ita kuma yadda da za ta haifu sai Allah ya bata mai ɗa namiji wa idh qalat al mala'ikatu ya maryamu inna Allah astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin da Allah ya zo ya bata sai ya bata maryam kuma sai ya bata mace wacce take Allah ya riga ya zabe ta akan mata gaba daya amma ita a wajen mahaifiyarta ta fi son ɗa namiji to shine Allah ce wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum za ku zo kuna kin wani abu ku ga ba ku so amma namu shine alheri gare ku haka kuma wani lokacin wa asa an tuhibbu shay'an asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum za ku zo kuna son wani abu wani abu kuma ya zama sharri ne a gare ku wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun idan kun ki mata in ku ya haifan ‘ya'ya mata watakila ya zama shi ne alkhairi gare ku ƙur'ani ya ce fahim kare tumu wannan fasa an ta karu shay'an wa ya ji Allah fi khairan kafira za ku iya ƙin wani abu kuma Allah ya sanya wato alkhairi a cikin wato wannan alheri wato wannan ‘ya'ya da Allah ya ba ku gabar magana ta gaba shine muhimmancin tarbiyyar ‘ya'ya mata duk wanda Allah ya mata arziki da samun ‘ya'ya mata duk wanda Allah ya mata arziki da samun ‘ya'ya mata to ina mata albishir tarbiyyan ‘ya'ya mata kariya ne daga wutar jahannama duk mai ‘ya'ya mata to ta samu satur minan nar hijab minan nar na na'isha Allah ya ƙara mata yadda ta ce wata rana wata mata ta shigo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wajena tana da ƴaƴanta guda biyu tana roƙon ko tana neman me za ta ba su ta ce falam tajid indi shay'an ghaira tamratin wannan mata da zo ba samu komai a wajena ba in banda dibino ba na ɗauki wannan dibino na ba ta ƙwaya ɗaya mace ce ta zo da 'ya'yanta mata guda biyu gidan aisha radiyallahu anha tana neman musu me za ta ba su ba a samu komai ba a gidan annabi allahu akbar komai ba a samu ba a gidan manzan allah sai aka samu dibino ƙwaya ɗaya na aisha take cewa na ɗauki wannan dibino ƙwaya ɗaya na ba wannan mata ashe mace ce mai tausayi mai jin ƙai sai ta fasa dibinan nan gida biyu ta ba wa ɗaya yarinyar ta rabi ta ba wa ɗayan ma rabi ita ba ta ci ba ta tashi ta fita daga gidana sai manzan Allah gashi ya shigo na ba shi labari in jina na Aisha sai manzan Allah ya ce Allah sarki manubtuliya min hadhihi albanati bi shay'in duk wanda Allah ya jarabe shi da waɗannan 'ya'ya mata ku ji ya ku iyayena mata duk wanda Allah ya jarabe ta da ainihin wato ‘ya'ya mata, don wanda Allah ya jarabe shi da ‘ya'ya mata, fa'asana ilayhinna kunna lahu sitran minan nar, duk wanda ya kyautata wa ‘ya'ya mata, ya kyautata wa tarbiyyar ‘ya'ya mata hadisin Bukhari da Muslim, ta waɗannan ‘ya'ya insha Allah za zamanto sutura ne a gare shi daga wutar jahannama. Akwai alherin da ya wuce wannan? Tarbiyyar ‘ya'ya mata yana ɗaga darajar mutum. Allah yana ƙara wa mutum daraja in yana tarbiyyar yaya mata kamar yadda Anas ɗan Malik ya rawaito yake cewa Annabi ya ce man ala jariyatayn hatta tablugha jaa yawmal qiyamati ana wa huwa duk wanda ya dauki nauyin yara mata guda biyu kawai zai zo ranar tashi alkiyama ina tare da shi kamar kaza wannan yabo ne ashe in kina yin tarbiyyar yaya to kina tare da annabi ran tashi alkiyama kamar da Uqba ibn Nafi shi ma ya ruwaito cewa duk wanda annabi ya ce duk wanda yake da yaya mata guda uku fa sabara alaihinna wa at'amahunna wa saqahunna yayi hakuri da yaya mata saboda tarbiyyar yaya mata sai an yi hakuri shine fa sabara alaihinna sannan kuma ya ciyar da su ya shayar da su wa kasahunna ya musu sutura daga abin da Allah ya bashi mimma yajidu kunna lahu hijaban minan nar wannan yaya za su zamanto hijabi gare shi ranar tashin alkiyama Salih dan gidan Ahmad ibn Hanbal Imam Ahmad ibn Hanbal yana da da mai suna Salih yace ai kana abi idza wulida lahu ibna babana Imam Ahmad idan aka haifa masa ya mace yana cewa al-anbiya ukanu abaa banat Allahu akbar annabi ai an imamu ahmad yake cewa idan an haifa masa ya'ya mata dan ya bawa kansa hakuri ya nuna wa kansa darajar da Allah ya bashi sai ce ai al'anbiya kanu aba banat yawa yawan annabawa iyayen mata ne ya'ya mata da yawa daga cikin annabawa ƴaƴansu mata ne ba maza ba al'anbiya'u al'anbiya'u kanu aba banat annabawa iyaye ne na ‘ya'ya mata, to misa za ka damu, don Allah ya baka ‘ya'ya mata misa za ka damu, to amma abin tausayi ya ku iyaye na mata, mu lura da yau tarbiyyar ‘ya'yanmu mata yaya suke. Yawa yawansu suna ɗaukan tarbiyyarsu ne a gidajen kallo, kallon TV, kallon tele. ana ake daukan tarbiya mara kyau akwai ƴaƴanku kida akwai ƴaƴanku san rawa akwai ƴaƴanku san waka akwai ƴaƴanku wato san cakuduwa da maza a nan ƙasar Nijar na lura kuna da wata tarbiya mata suna hawa mashin suna zama a gadon bayan maza mace ba ɗaya ba ba biyu ba idan ma an ce larura ne ina laifi guda ɗaya ta hau amma sai mace guda biyu ta hau gadon bayan namiji a mashin akwai wani gari ma da naji har akan tankin mota ake har akan tankin mashin ake dora ta namiji shi kadai ya dauki mata uku wa ya halatta muku wannan wa ya halatta muku wa ya ce muku wannan halal ne wannan wulakanta kai ne wannan tozarta kai ne wannan cin mutuncin kai ne ga mace tana mu'amala kamar namiji bayyana tsiraici yayi yawa yau ku da aka ce wanda ya muku tarbiya kansa sakamakon yi muku tarbiya an ba shi gidan aljanna an kare shi daga wutar jahannama to ya za ku zo kuna aiki na 'yan jahannama fi sabilillahi idan an zo maganar zinace zinace yanzu yau ta kai ga da yawa daga wasu garuruka ba a yin aure sai an zo da takarda ta gwaji cewa wance lafiyar ta kalau ba ta dauke da mummunan ciwo a jikinta saboda me Allah ya kawo mu lokacin da mata sun zubar da mutuncin kansu suna zuwa maza suna neman suna lalata da su kafin su yi aure inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk macen da ta bari namiji yake banta da ita kafin ta yi aure ta cuci kanta ta cuci iyayenta ta cuci mijin da zai aure ta ta cuci ‘ya'yanta da za ta aura nan da shekaru za ta haifa nan da shekaru ashirin talatin ta cuci jikokinta da tattabakunanta duk wanda ya tashi ya ji cewa uwarsa ta bi maza wallahi sai ya ji haushin uwar duk yadda aka ce mu yi aka ce mu koyi da mu koyi da mu bi iyayenmu mu yi haƙuri da iyayenmu da yau za a buɗe maka a ce maka ai mahaifiyarka lokacin da take yarinya maza sun yi ta lalata da ita wallahi sai ka ji haushinta me yasa za mu bar kanmu mummunan tarihi misa ya kamata ya mace ta sani duk wacce ta bata yarintarta a yanzu to ta cuci ƴaƴanta ne masu zuwa nan gaba shekaru aru aru yanzu ke baki sani ba sai kin yi ƴaƴa wajen 20 30 da jikoki sama da 100 ke dinnan ke kadai al'umma ce yaya zaki bari wani ya lalata miki rayuwa na sha ba da labari a lokacin karatu ina gaya wa mata wani yaro ne wata rana ya zo ya rashin kunya wa wani mutum a cikin gwa ya masa rashin kunya ya nuna masa taurin kai ya zage shi wannan mutumin ashe ashe sa'an uwarsa ne abokin uwarsa ne lokacin da suke yarinta abokane ne ajinsu dai a makaranta tare suka yarinta sai ce wannan yaron ba dan gidan wance ba ne ya faɗi sunan uwarsa aka ce eh dan gidan wance ne sai ce kai ka je ka gaya wa mahaifiyarka da ta haife ka ce ta san wani ka je ka gaya mata kwananta nawa a ɗakina sau nawa ina kwana da ita sau nawa ina kaza da ita ka je ka gaya uwarka da ta haife ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a yaro sai ya tsuguna ai to illar zina illar mace ta bari ta yi alaƙa wato da namiji sai ya taɓa mutuncin 'ya'yanta da jikokinta ko da bayan ta girma ta yi aure ta gyara uwar ta ji labari amma mai ta isa ta ce komi ba ta isa ta faɗa ba saboda ta san lokacin tana yarinta a makaranta samari sun yi ta wasa da ita bata kare mutuncinta ba bata sa hijabi bata rufe jikinta bata kare mutuncinta kuma kin gama yarintar kin zo kin yi aure kin jawo ƴaƴanki bakin ciki da bacin rai so ina kira ga iyayena mata lalacewar da ake a makarantu na sakandare da gaba da sakandare abun nan yayi yawa yana cutar da musulunci da musulmai yana jefa mu cikin damuwa yana jefa mu cikin bakin ciki da bacin rai wallahi ina fatan za ku gyara idan an zo gidan biki yawancin mata wato ana gane rashin addinin su lokacin da suka zo gidan biki ga kunan yanzu a gabana kirif da ku da alama tsoron Allah da takawa amma wallahi idan kun je gidan biki kamar ba ku ba ta'adi da barna ga 'yan mata nan ga sunan a gabana yanzu an zo makaranta wajen malam wa'azi duk an sa hijabi an rufe fuska an yi waye amma da an zo taron biki kuma zuwa kuke ku cire wannan hijabin ku cire wannan kayan ku yi kwalliya ku yi ta ɗaukan hoto da maza ku yi ta tsiya kamar ba ko ba nifaka kenan wannan mutum ya rinka zuwa da wata fuska daban a can da wata fuska daban a can ya nuna shi mai son Allah ne a can a can kuma ya nuna baya son Allah muna da matsaloli da yawa da suke faruwa dangane da iyayenmu mata akan harkar gidan biki kaɗe-kaɗe raye-raye bayyana tsiraici keɓanta da maza wa ya halatta muku wannan kin yi aure kina neman albarka kin yi aure kina neman zuri'a ta kwarai amma tun daga ranar da aka ɗauran aure kike gaya wa shedan bismillah ka zo ga fasinja ka samu ga mabiya ka samu a ta dalilin aurenki an ɓata 'yan mata bila adadin akwai auren da za a zo wallahi samari za su yi zina da 'yan mata bila adadin ta dalilin aurenki me za ki ce wa Allah in kan gama da Allah ran tashin kiyama hasbunallahu wa ni'mal wakilu wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ku tsabtace gidajenku na aure ku yi aure na musulunci aure na sunna ba laifi ku haɗu ku ƴan uwanku mata ku yi walima a wa'azi a ci abinci a fata alkhairi amma a rinka bayyana tsiraici a kira maza a yi kiɗa a yi rawa a yi shedanci a yi kaza wannan ba shi da kyau kuma haɗari ne kuma sai ya taɓa mutuncin 'ya'yanku da jikokinku da tattaɓa kunnanku idan ka ga mata a kasuwa labarin bai da daɗi nisa'ul muslimina fi al-aswaq in kun shiga kasuwa kamar ku ba mata bane kuna sha'awar ku je kasuwa ku rinka latsa kaya kuna magana da maza yanzu akwai matar da aka kama ta je kasuwa za ta sai dan kunne da zobe da sarka sai ta miƙa hannunta mai shagon ne yake gwada mata zoben ta miƙa hannunta mai shagon ya riƙe hannunta ya ɗauko zoben yana sa mata a hannunta matar aure ne matar wani wata ma hijabin ma ta cire ma gaba ɗaya a ɗaura mata sarƙar a gani namiji ne zai ɗaura mata sarƙa saboda ba ta da hankali ɗinki fa yanzu akwai matan da maza ne suke musu ɗinki amma ba ɗinkin ba gwadawan namiji zai zo za ta kwaɓe namiji ya zo gwada kafaɗarta namiji ya sa tef na aunawa ya auna timbinta ya auna gadon bayanta wal iyazu billah matan musulmi kuma duka wannan ku ce ku kuna addini sa'a ma ta'malun abinda kuke aikatawa ya munana ga yawan hira da maza a kasuwa mace za ta je ta ce abinda bai kai ya kawo ba amma sai ta yi hira da maza wajen guda nawa bila adadin barkace bila adadin barkace ke ne magana da wani ke ne magana da wance ke ne magana da wani daman magana matsayinku ko alaƙarku da a makarantu kan wannan ba magana mata a jami'a wai subhanallah wannan wani babi ne marar daɗin ji mata a makarantu yau mata sun kai ga in sun je makaranta kamar komi halal ne a wajensu wallahi akwai yarinyar da in ka ganta yadda take rayuwa a jami'a ba ka taɓa sha'awa ka aure ta ba saboda ƙazantar da ake yi a jami'o'i da kwalejoji ta fi ƙazantar da ake a waje akwai wanda ake zuwa a ɗauke su aje a kwana da su a waje iyayensu sun biya musu kuɗin makaranta amma wallahi ba a makaranta suke kwana ba a waje suke kwana da maza suke kwana wal billah akwai waɗanda suna karatu a jami'o'in amma wallahi duk wani biki idan an yi da su ake yi wai yar jami'a ce yar makaranta amma duk wani gidan biki fa tare da ita ake zuwa kuma za ta yi shiga na kata'i na rena wato na yanke na yanke kauna idan kun ga ɗalibai mata tare da maza ɗalibai a jami'o'i a makarantu idan ana wani biki ko ana wani taro a makaranta abun bayi da kyan gani malami lecturer a jami'a wanda yake raba tsakanin maza da mata wannan ana ganin sa ustaz ne ana masa dariya ana ganin ba gidaje ne an fi son malamin da zai zo ya hada maza da mata mace ta hada jikinta da na namiji babu tsoron Allah wal iyaz billah karki manta baiwa Allah ke uwar wasu ne idan kina tunanin yin shedanci a yanzu to ki tuna bayan shekara goma sha biyar sha shida ashirin ke ɗin uwar wata ya ne da za a kai ta ɗakin mijinta duk ƙarancin ki rinka tuna ni ma fa zan haihu wata rana ‘ya'yana ne za a je a kai su gidan aure idan mun zo magana alaƙa ku da waya alaƙar mata da wayoyi waya waya waya wannan waya da mata suke riƙewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah kaɗai ya bar wa kansa sanin abin da mata suke yi na ta'adi na barna na fasad da wayoyi babu abin da ba a yi a kulla alaƙa da wani namiji wanda ba naki ba ta waya akwai mijin da ya kama matarsa ta kwabe kayanta ta saka kayan bacci ta shiga falo ta kwanta akan doguwar kujera 3 ta ɗauki waya tana bidiyo call da daddare karfe uku na dare lokacin da muminai ya bituna li rabbihim sujjadan wa qiyama a wannan lokacin ita kuma ta tashi ta kwabe kayanta tana nuna dukkan wani abu na fitina a jikinta ga wani mutum wanda ba mijinta ba alhali shi kuma mijin yana can cikin ɗaki yana bacci har da munshari fa yana ta bacci ashe ga matarsa nan ta tashi ita kuma tana ta iskancin duniya yaya aka yi waya suke yi labari suke shewa ta ta manta sai ya jiyo ta yana zuwa ya ganta da irin shigar da shi kansa mijinta ba ta yi masa irin wannan shigar ta zuba kwalliya ta sa ƙananan kaya na kwanciya bacci ta ɗauki hotonta bidiyo tana kwance tana nuna duk wani abu na sha'awa a jikinta ga wani mutum yana can wanda ba mijinta ba Allah ya isa ya ku mata ku ji tsoron Allah ku tsare mutuncinku ku rike tarbiyyarku ku mutunta addininku ku zama masu jin kunya duk lokacin da aka raba mace da kunya da jin kunya to an haɗa ta da dukkan bala'i da musiba a rayuwarta shi sa daga cikin illar da turawa suke muku na farko a yi elimination ma'ana a kawar da kunya a idanku gaba ɗaya duk yarinyar da ka gabata da kunya idan mutum bai da kunya sai a ce idalam tastahi ko idalam tastahi fasna ma shi ita ka je ka aikata abin da ka ga dama haka annabi ya faɗa mara kunya ba abin da ba zai yi ba so sai suka koya muku rashin kunya kuna ganin za ku iya yin komai a gaban maza ba laifi ba ne ko a wajenku a gaban uwar da ta haife ki ma za ki iya yi rashin kunya ne yake jawo da ki ga yarinya budurwa balagaggiya a gidansu a gaban yan uwanta tana iya fitowa ba riga daga ita sai breziya ta shiga banɗaki ta yi wanka ta fito a gaban balagagun yara rashin kunya ne ko da ku ƴan uwanki ne uwa ɗaya uba ɗaya rashin kunya ne wannan ba kya rufe jikinki a cikin gidanku amma ai akwai maza wannan mazan ko yayanki ne ko kaninki ne ai ba ki sha'awa ya ga tsiraicinki ba ai mace kima ne da ita ai mace daraja ne da ita so an cire muku kunya wallahi akwai akwai ɗalibar da ta kira ne take gaya mu ta ce ai malam mata yanzu rashin kunya su ya isa ta ce wallahi a makarantanmu makaranta suke a wata jami'a ta ce wallahi malam mata tsirara suke fitowa suna yin suna suna suna suna wanka tsirara kuma su fito fili ba sa shiga ban ɗaki a gaban ɗakunan su mace za ta fito jigidir tana watsa ruwa tana wanka da ita da abokiyarta suna hira ba riga ba wando an yi magana wai ai kowa tana da komai me zan ji kunya ke kin gana wa ma na gana ki la ilaha illallah wal iyaz billah wa subhanallah hasbunallah wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa billah yaya za ku haifi yaya masu albarka yaya za ku ji jin za ku ji dadin rayuwa shi yasa kuke yin auren kuke haduwa da mazajen da suke muku azaba ki auri namiji yayi ta gasa ki kamar yadda ake gasa masara ya dake ki ya zage ki ya zagi iyayenki ya ci mutuncinki kuma dole ki zauna a gidan tunda kin zama baki da hankali cikakke baki da tunani cikakke baki kare mutuncinki ba duk matar da bata kare darajar da mutuncinta ba dole shedan ya sallada mata wanda zai tozartar da ita ya wulakantar da ita so ina kira ga iyayena mata ku kare ku zama masu kunya alhaya'u min al-iman annabi yace alhaya'u min al-iman kunya yana daga cikin imani in babu imani babu kunya in ba kunya ba imani idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar in an dauke daya an dauke daya wannan kenan sanan idan mun zo masu aure a cikinku zamanku na aure shi ma yana buƙatar gyara kun lalata rayuwarku ta aure da kishi kishi kishi kina fada da abokiyar zamanki kina fada da ainihin wato ƴaƴan abokiyar zamanki kina kishi da mahaifiyar mai gidanki amma ba kya kishin kanki yanzu ka iya samun mace da ita da kishiyarta me ake cewa kishiya da fulatanci baka sani ba zan kure ku yau dume wuya ce tani rawa ne ko me ake cewa tani rawa nauli naulilo nauliyo a andi nauliyo ma dako kaji sun yi shiru kamar ba sa ji kuma suna ji fada da kishiya na kawo wuka wata ta ce min tunda take bata taba ganin kishiyarta ba kuma bata taba magana da ita kuma bata so har ta mutu ta ganta mijinki ne yana da wata mata ke ma matarsa ne baki taba ganin ta ba baki taba magana da ita ba kuma har duniya ta kare wai bata so ta ganta kuma maza su ma suna taimakawa wajen sanya rashin zaman lafiya a tsakanin matansu musamman idan namiji bai yi wa kansa tsari bai kawo tsari a gidansa ba ana bani labari kwanan nan wani yake min fatawa wata mata ce ta nemi ta kashe yar kishiyarta yarinya ce karama irin yara yan kanana waɗannan ta je mata kwana gidan gidan wato kishiyar uwarta sai ta yi fitsarin kwance irin fitsari na yara sai ta yi fitsari da ta tashi washe gari ta ga yarinya nan ta mata fitsari sai ta ɗauki ashana ko leta abin yanka abin hura wuta ta kwabe wannan yarinyar nan ta mata fitsari ta sa mata ta kona mata gabanta tana kuka sai da ta kone mata gabanta ce gobe ma ki sake min fitsari yanzu inda yarta ne za ta yi mata haka ba za ta mata ba to me yasa kuke wannan zazzafan kishin akwai wanda ta ɗauki maganin bera ta sa a abincin ki ƴaƴan kishiyanta maganin bera maganin bera subhanallah wal iyadu billah ta kashe 'ya'yan ga zuwa gidan bokaye akan neman maganin kishiya duka aikin ku ne a je gidan boka ki sayar da gadonki ki bawa boka ya baki maganin kishiya ki sayar da kujerunki ki bawa boka ya baki maganin kishiya ki sayar da kwanukanki da kwanukan abincin mijinki duk ki sayar saboda a baki maganin kishiya kuma har yanzu baki iya magance kishiyar ba kishiyar ce take maganin ki ku ji tsoron Allah ku gyara ku ji tsoron Allah ku dena daga ƙarshe ina muku nasiha da zuwa makaranta lalle makarantu na islamiyyunmu wajibi ne muna so mu ga mata suna zuwa kuna sauraron wa'azi kuna sauraron karatu daga cikin mazan da suke suka fi kowa shan wahala a wannan rayuwar su ne mazajen da matansu ba sa zuwa makaranta idan kina so ki samu matsayi a wajen Allah ki samu daraja a wajen Allah to ki rinka zuwa makaranta kina sauraron ilimi da karatu ina fatan Allah ya muku albarka Allah ya ba ku dacewa Allah ya taimaka muku ku yi hakuri ba mu fara wa'azin nan da wuri ba akwai abubuwa da yawa da na so na faɗa to amma rana ta yi ba an samu tangarɗa kuɗin ma ba ku zo da wuri ba sannan kuma an samu tangarɗar ba na sunan shi na'ura akwai ɗan uwa malam yusuf alkutubi da ɗan uwa malam umar duk yan garin ku ne malaman ku ne zan ba su dama za su yi muku ta'aliki akan wani abu watakila da ban faɗa ba akwai wasu naga tun da suka zauna nan suna zare min ido kamar ba sa jin abin da nake faɗa zabar mawa ne gaba ɗaya wannan wannan ta fulfulde to wabi fulfulde mai walwal fulfulde wannan na amma mai wawa zabar manci bai wadi fulfulde ko wadi fulfulde sosai wadi bo zabar manci min bo mai wawa zabar manci ya fulfulde ya hausare to sai ga ɗan munyal min kan mewawa mewawa fulfulde sosai sosai mewawa mewa da wa'azu ya fulfulde sosai sai dai sai dai sai da sai da Allah hukku jam Allah wa hukku jutal balde no no no chamri on don jam no munyal no dabbaji mo don on don de jam jam ko to Allah hukku jam mi yetti mi yetti Allah windu baraji wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu tafaddal ya akhi jazakallahu khair